لكان بات صار أمس ليس ظل ما دام عكس ما لإن من عمل أصبح أضحى برحا قد كفتي زال بنحو زال بنحو في زال بنحو في ذي الأربعة زال بنحو في ذي الأربعة
زال بنحو زال بنحو زال بنحو في ذي الأربعة زال بنحو نفي ذي الأربعة
زال بنحو نفي ذي الأربعة وجائز في الكل توسط الخبر وسبقه ذوات ما لا ليس بر ما الحجازية وفي الحجاز ما كليس معبقا نفي وترتيب بلا إن مطلقا نفي نفي وترتيب بلا إن مطلقا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو دريننا لهدي درين شاشدة دوات السفر hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da uku ga watan tara miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara da da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna at-tuhfatul wardiyya wanda aka sani da dan wardi wanda abu hafsin umar ibn muzaffar ibn umar ibn alwardi ya rubuta rahimahullahu ta'ala wanda littafi ne da ya kunshi na hau wanda malamai ko ɗalibai ilimi da an ce ɗanwardi to littafi ne wanda yake sananne a kuma wannan darasi shine darasi na takwas insha Allah ta'ala da satin da ya gabata mun tsaya a baiti na 36 a cikin babin la allati linafil jins yau kuma za mu tashi a baiti na 37 bayani akan kana da akhwatuha a a wannan makaranta mai albarka ta abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu muna roƙo Allah mu ɗauke sarki ya muna muwafaka da abin da yake daidai ya kuma kare mu da kurakurai a wannan babe ne mai mahimmanci dama kun san ya yi magana a baya akan abin da ya shafi al-mubtada da kuma al-khabar da kuma hukunce-hukuncen da ke da alaka da shi mubtada da kuma labari ta wani lokaci za ka iya ganin mubtada da labari kuma ya zo ya canza ne da ka san shi shi yasa ya kawo maka abinda malaman nahau suke kira da nawasikhul mubtada wal khabar shine ya fara bayani akan inna wanda mun yi bayanai sosai akan abin da ya shafi innakum da akhawatuha yan uwanta da kuma abubuwan da ke da alaka da da su da kuma aikinsu a kan mubtada tuban da su akwai kana da 'yan uwanta mana cewa 'yan uwanta su ma suna aiki ne irin nata ita kana ne shi yasa aka kira ta aka kira su da 'yan uwanta fil amal ani akhwatuha fil amal eh su mataimaka ne ta fuskar aiki amma ba lalle bane ya zan ma'anarsu ta zamo ɗaya kamar yadda za mu yi shi ana magana akan wajen hukunci na lerabi duk abin da kane ke yi to su ma sauran abin da za su yi ke amma zai iya yiwa kuma ma'ana ta bambanta kuma zai iya yiwa ita kana ta ɗauki wasu hukunce-hukunce wanda sauran 'yan uwan nata ko ba za su ɗauke shi ba kamar yadda dai za mu ji to shine ya fara da cewa likana ba ta tsara amsa laisa zal madama aksu mali inna min amal to sai fara jero mana su yace likana sai fara da kana saboda ita ce ummul babi kana ita aka fi sani kuma ita tafi yawa a larabci ko ta fi yawan zuwa a larabci an fi cin karo da ita to shi yasa ya fara da ita kamar yadda ce ya fara da inna saboda ita ce ummul bab uba ta fi yawan ta uba a larabci a to ita kana din nan kusan tana da ma'anoni daban-daban ba duk inda kaga kana ma'anar ta kana hmm? yawwa saboda haka tana da ma'anoni daban-daban wasu ce tana da ma'ana hudu wasu ce tana da ma'anoni guda biyu wanda mun sha faɗa ko mun sha karanta a baiti na shehu sha'ban al'asari a cikin alfiyarsa kifayatul gulami fi i'rabil kalam wanda har a sami ina jin an taɓa ba ku kunyo da Allah ya taimaka abin da yake cewa ma'anar wujudi wal huduri fi tamam walil wuqu'i wanke qita'in wad dawa wanda su ne ma'anonin kana wani lokaci kada takan zo da ma'anar al wujudu samuwa wani lokaci kada takan zo da ma'anar al huduru halarta wani lokaci kana takan zo da ma'anar alwuƙo aukuwar abu bayan da babu shi wani lokaci kana takan zo da ma'anar alinƙita an fara abu kuma an yanki wani lokaci kana takan zo da ma'anar addawa dawamar abu har abada ya fara kuma bai yanke ba kuma bai da niyyar yanke ba kuma duk ƙur'ani ya zo da su don ka zo kana tafsiri da inda ka ji an ce kana kana kana kaza shi kenan ka yi ta mata bugun kuɗin goro ko a to ba haka ba ne larabawa sun rarrabe shi yasa ake buƙatar a koyi larabci eh larabci ya ishe ka wanda larabci bai ishe shi ba to haka shi inda ya ga kana sunanta kana za ka je mafi yawancin masu tafsiri abinda suke fassarawa ke to zan dan ba da misali don kun san ba ba komai ake faɗa ba ko sai a dan haɗe wasu abubuwa sauran kuma sai a bar ku ku yi bincike da kanku tun da biyar ne bari mu ba da ko da misalan uku bari mu na ƙarshe addawam kana takan zo da ma'anar dawwama musamman irin su kana din nan da kake jin ana jingina ma Allah kana Allahu kaza kana Allahu kaza kana Allahu kaza to duk inda ka ganta ma'anarta shine dawama an gane wannan ko wa kana Allahu sami'an to ma'anar shi Allah ya dawama dama bai taba zama wai ba da wannan sifa ba kuma nan gaba ma ba zai zamna ba tare da wannan sifa shi ne ba nan dawama don kaka ce Allah ya kasance kenan da bai kasance duk abin da aka ce ya kasance to ya yi lokacin da bai kasance ba eh to zaka ce wa kana Allah Allah ya dawwama ko bai bushe ba to haka zaka fassara to sai a kiyaye wannan hmm? sannan wani lokaci kana takan zo da ma'ana alwuqu aukuwar abu ba da Allah mai kun min qabl da ba haka yake ba amma daga baya sai ya sai ya kasance kamar faɗa Allah ta'ala illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin wa kana sai ya auku min alkafirin cikin kafirai da ba cikin su yake ba hmm da ba cikin su yake ba abin jiwar da go yawwa saboda haka waɗanga abubuwa da Allah ya ambata illa iblisa aba wastakbara to su da suka aukar da shi cikin kafirai da kamin yayi su baya cikin kafirai kun fahimci wannan eh kamar ka ce misali kana zaidun aliman kenan da ba malami bane hmm yawwa yayi lokacin da shi ba malami bane eh zaidu ya kasance malami kenan da bai zamo malami ba to in ka ce kana Allah Allah ya kasance to wannan kana wannan ma'ana ce ka dauko kasa wanda ko ma'anarta ba haka bane ma'anarta ba haka bane sannan wani lokaci kana takan zo da ma'anar alwujudu samuwa eh samuwar abu to ita wannan alamar da zaka gane ta shine zaka ga ba ta bukatar labari da zaran ta samu suna shikenan ya wadatar da ita kamar fa da Allah ta'ala wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa in kana zu to kana anan bi ma'ana alwujud ba wai in ya zama ba hmm yawa saboda haka wa in kana zu usratin eh idan ya samu kansa a halin tsanani na rashin yalwa to fa nazratun ila maisa sai ya masa jinkiri har zuwa lokacin da ya samu yalwa shine abin da Allah yake nufi shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi ko kuma ayar gado wa in kana rajulun yurasu kalalatan eh aw imra'atun ka gani wa in kana rajulun eh to shi ma wannan bi ma'anar samuwa bi ma'anar samuwa hmm? kace ta ne ma'anarta hmm? karin nazo mata wayar ma'anarta ma'anar wujud eh alwuku ne ma'ana ma'anarta ma'ana alwuku kenan da ba su zamo ba da ba su kasance ba an fahimci wannan yau to bar mu kara su zama hudu sai a bar ɗaya eh sai hmm al-huduru kaba fada Allah ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf kuntum anan bi ma'anar eh kuntum mahdurin ko kuntum hadirin eh ma'ana zamaninku lokacinku lokacin da kuke halarce ma'ana ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama to khairu ummatin lidas abinda yasa zaka bata wannan ma'ana shine domin a zamanin annabi Isa al'umma sa su ne mafifita a duniya a zamanin annabi Musa al'umma sa su ne mafifita a duniya haka kowane annabi ka dauko kowane annabi ka dauko an fahimci wannan saboda haka lokacin da mu ba a magana mu saboda babu mu to cewa kuntum ba ana nufin tun inda an ka fito ba an fahimci wannan ana nufin samuwan mu lokacin da muka samu kanmu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi har zuwa lokacin da kiyama za ta tsaya to wannan shine Allah ke magana shine Allah ke magana kuntum an gane yawa kun kun zamo halarce kun zamo samammu kun zamo mahalarta a zamanin ku ukhrijat linnas shi yasa aka fitar da ku daga cikin mutane to haka suke haka suke yanzu sai abinci ko bada wadda ke daukar ma'ana alin qita eh ita an ka bada asabi kowa sai ya lalaba Allah ta'ala ya samu gani eh to wannan dai siyaki shi bai tantance maka wacce ce ake nufi daga cikin ma'anonin nan guda guda biyar to sai bata don kana ta riga an yi bayani a kanta sai bata bata shi kuma bata ma'anarsa a ta asali in an ce misali bata zaidun shine zaidu ya kwana to amma in ta shiga ga mubtada da khabar ba wannan ma'ana ake nufi ba an gani takan malamai suka ce akan ba ta ma'anar at-tahawil wa tasir juya abu daga wani hali zuwa wani hali misali ba ta zaidun jalisan ba ta zaidun jalisan to ma'anarta anan suka ce zaidu ya zamo a zaune lokacin da yake mace ba ta ma'anar bacci bace ita ta ma'anar bacci ba sai ka kawo mata labari ba da ka ce ba ta zaire shi ke zaire ya yi bacci amma in ka shigo da labari ka ce ba ta zaire jalisan to wannan ma'anarta ta tahawili ce ta tasiri ce ko kuma a ba ta ta yi taradufi da ma'anar kada ta zamowa an gani yawwa shi yasa za ka iya cewa ba ta zaidun alimin صح زيد يا ضم مالك اي امم اي يا زعما تحويل اي دا ba malami bane amma yanzu ya zama malami amma ita ce dai ba ta zaidu to shine ma'anar zaidu ya kwana ma'anar sa kenan kun bambance ko eh cewa yayi kwana wannan bai da wata ma'anar tasiri ko tahwili sara shi ma babban ma'anarsa shine at-tahwil at-tahwil eh sara zaidun alim zaid ya zama malami ko sara zaidun qa'iman ko qa'idan to sai amsa am amsa ita ma ma'anarta taswiri ce eh ba ta ma'anar asalinta ma'anarta shine shiga yamma in ka ce amsaitu ma'ana na samu kaina a wani lokaci na yamma shine min zawali shamsi ila gurubi shams wannan shine almasa daga rana da zarar rana ta yi zawali shikenan an shiga yamma sai lokacin da ta faɗi to in ka ce amsaitu to abin da kake nufi kenan amma in ka ce amsaitu musafira to kaga akwai bambanci akwai bambanci na zamo matafiyi zai iya ba dole sai lokacin yamma din ba zai iya lokacin yamma kuma zai iya zai iya zama kowane lokaci kawai dai za ta zo ta baka ma'anar dauke ka daga wani yanayi zuwa wani yanayi haka nan zalla zalla ita kuma asalin ma'anar zalla shine daga fitowar rana zuwa zawali wannan lokaci shi ake kira na zillu shi yasa inuwa da ke fitowa bayan rana ta fito to ana kiranta zillu ne wannan da ayyamma ana kiranta zillu ne da zaran rana kuma ta yi zawali inuwa ta koma gabas to wannan alfai'u ake kiranta ba zillu zillu ta riga ta wuce da zaran rana ta yi zawali to an samu alfai'u abba yanzu wannan ko yawa to in ka ce ziltu masalan haka kawai kace ziltu to abinda kake nufi na kasance a wani yanayi na bulluwar rana zuwa zawali amma kace ziltu musafiran masalan to shi ma'anarsa kawai na tahwili na kasance yawwa in kace zalla zaidun qadiman ko musafiran to wannan ma'anarsa kawai tahwili ba dole sai in ya zan dawo wasa ya dawo kamin zawali ba ko da ba da zawali ya dawo za ka iya cewa zalla zaidun kadima eh zaidu ya kasance mai dawowa daga tafiya haka in yi tafiya ko da bayan zawali ne za ka iya cewa zalla zaidun musafira don haka su waɗannan af'al ne annaqisa idan suka shiga ga mubtada da labari to sun bar ma'anarsu ta asali wadda aka gina su a kanta shi ne abinda ake son ka fahimta to sai ta bakwai madama akwai madama ko madama ita dama ma'anarta a fili yake shi ne dawwama sai dai ita tana lizimtar ma azzarfiya ita ba ka taɓa ganinta sai ma ta biyo kaminta to wannan maɗin da a tare da ita takan zo da ma'anar zarfiya domin ana iya ɗauke ta a kawo mazari a kanta kamar faɗin Allah ta'ala ta harshen annabi isa wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya ma dumtu hayya matsawar ina rai ma'ana za ka iya cire maɗin ka ce muddata hayati wa usani bis salati waz zakati muddata hayati zai iya yiwa haka shi sa ake kiran ta zarfiya masdariya da irin wannan ma tana lizimtar shigan dama ita ma dama anan tana aiki ne irin aikin kana an gani shi sa ce ma dumtu tudin na ita ce ismu dama an gani hayyan shine khabar nata shi yasa ya zama mansuba na'am hmm laisa ko ta to lallai ku to laisa laisa ita ma sananniya ce ita ma'anarta kawai annafi korewa eh laisa zaidun aliman masalan zaidu ba malami ba da zaran kana son ka kore abu shi ke ita ma'anar da kawai korewa ba ta da wani ishgali ita to saboda haka ba sai dogon bayani a kanta ba to kun ji dai haka ya kawo su mun samu kana ba ta tsara amsa laisa zalla dama ko dama ita ce ta nawa ita ce ta bakwai to duk waɗanda sai ce maka aksu mali inna min amal suna aiki sabanin aikin inna me ya aikin inna a gani tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar to sai ka akasa tarfa'ul mubtada shi ne aikin su a ga abu da sauki ko? so da haka sai a tantance in ka ce kana to ka tabbatar da sunan da zai fara tahowa ya zama marfu in ka ce inna da yan uwanta ita ma sunan da zai fara tahowa masu to shine aksu mali inna min amal to akwai saura tunda bakwai ya ambata ko sai asbaha asbaha ma'anar shi shi kuma shine waye gari أصبح الصبح قليا واي هذا هو الأصل يو أما إن أكشكت شيء أكم مبتدا للاباري تكون معنى سينا تشانزاو sai zama kawai da ma'anar alwuko misali abu kaza kawai ya auku ko ya kasance misali asbahatu alim na zama malami ba wai dole sai in da safe ne na zama malami a'a kawai ko kuma asbahatu ganiyan na zama mawadaci masana to duk sanda asbaha ta shiga ga al-mubtada da al-khabar to ma'anarta kawai shine samuwar abu samuwar samuwar abu na misali asbaha a qur'ani hmm wa asbaha allazi wa asbaha allazina tamannaw makanahu ko bil amsi to kun ga anan ma'anarta ma'anarta menene suka zamo kawai ba wai suka waye gari ba kakkace suka waye gari a gari a suka zamo allazina tamannaw makanahu bil ams masu burin abinda Allah ya baiwa karuna su ma a basu suratul qasas ko mi suka menene kashi aya wai ka anna wai ka anna to wa asbah allazina allazina shine menene shine ismu asbah shine ismu asbah jimla din da ke cikin tamannaw makanahu bil ams jimla ce fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin khabar ne na asbah to shine zaka basara da suka zamo ba suka waye gari ba da asbah ta waye gari ba a kawo mata labari sai dai ka ce kai asbahatu na waye gari amma in kace asbahatu musafir na zamo matafi na zamo matafi to ina misalin wata aya wa asbaha fuadu ummi musa fariga to kaga wannan ya fitowa fili yawa fuadu ummi musa shine ainihin ismu asbaha fariga shine khabaru asbaha to ina wata aya فأصبحت كالصريم شما wannan yayi ta zama karkace eh to abubuwa ne sai a hankali ko shi yasa kaga wannan shi zai nuna maka ba yadda za a yi ka sa alkur'ani ba na hau ba yadda za a yi kawai dai za ka zama mai karanta alkur'ani ko za ka zan mai karanta alkur'ani amma haƙiƙanin ma'ana alkur'ani ɗin ba za ta fito maka a fili ba ko ka ce za ka yi tafsiri sai dai tafsili ba da misali ko galibi abubuwan da ake yi yanzu tafsili ake waɗanda adda dama waɗanda su za ka iya cewa abinda suke kawo ilimi ne su kuma hikaya suke samun mai tafsiri yanzu yana da waya domin abinda mala abdullahi gwanda ya kawo cikin miftahun tafsir ya ce abinda a tafsiri allazi yusamma tafsiran wanda yake kuma wajibi in ka zo kan aya ya ce abu na farko shine ra'ayin mutabaqat abinda ake nufi da ra'ayin mutabaqat shine ayar da zaka fassara idan duk abin da zaka kawo wa yana da alaka da ita kar ka kawo abin da yake wajen wajen aya misali aya na magana a ruwala sai ka koma magana aure eh ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum to cikin tafsirin ka sai ka kawo magana aure me alaka aure da da alwala to wannan mutabaka ke ne zan abinda zaka faɗa yayi mutabaka da ayat karka rage abinda ayat ke buƙatar a zo da shi kuma karka sa abinda bai da alaka da ayat sannan sai tarku menene yake cewa sai barin barin abinda zai ɗauke ka daga tafsirin ita wannan aya ko wannan ma'anar aya din Kar ka zo gana tafsiri kuma ka ɗauko hira ka dinga ba da labari ai gari kaza an yi kaza ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan duk bai cikin tafsiri irin hikayat din nan waɗanda kawai za a kawo su don ɗaya a ba da labari to mai tafsiri ba a bukata ba a bukatar yayi wannan wannan shine abu da ya kamata ka fara kiyayewa da shi bayan kayi wannan ko kame shi da wannan daga baya zai zo amma ya fara gabatar da shi saboda muhimmancin shi wasu sun mayar da qur'ani kamar magana jari an zo ana tafsiri amma mutum sai an yi wajen minti goma sai ka ji ya abin nan ya dawo qur'ani ya bar qur'ani ya koma yana wani abu na daban to abu na farko da ake bukata ga mai tafsiri shine tafsirul mufaradat na kalmomi kalma kaza ma'anarta kaza kalma kaza ma'anarta kaza kalma kaza ma'anarta kaza kalma kaza ma'anarta kaza a luga kamar yadda muka yi da kana da makamantansu shi abu na farko da ake bukata kai in kai wannan sannan ka faɗi sarfu al-ahkamus sarfiyya eh eh akwai hukunci kaza na sarfu a wannan kalma akwai hukunci kaza na sarfu a wannan kalma in kai wannan sannan ka koma babu al-ishtiqaq masala abinda ake nufi da al-ishtiqaq kalma kaza an samo ta daga asali kaza asalinta daga kaza ne kamar lafazin al-masih laqabin annabi isa ko lafazin as-salah shin asala daga menene aka cagota an cagota ne min asila mun sa asila ko dangantaka alaka ko ko an cagota ne min tasliyati to duk sai kai bayani wannan shi ake kira al-istiqaq in kai wannan sannan ka dawo kai al-i'rab i'rab al-mufradat kalma kaza fa'ili ce kalma kaza mala abdullahi mu shi ke kawo wannan eh kaza da kaza da kaza da kaza eh lerabi kawai za ka yi an samu fa'ili an samu kaza an samu labari an samu kaza in ka yi wannan sannan sai ka koma balaga sai ka fitar da al'ahkam albayaniya ilmul baya inda da tashbihi ka yi bayani wani irin tashbihi ne mu'akkad ne ko mursal ne ko mujmal ne ko mufassal ne duk kai bayani sannan ka in ka gaba ka dawo ilmin ma'ani shi ma kai bayani akan abin da ya shafi ma'anoni na balaga al-ahkamul ma'aniya irin su abin da ya shafi kun taba karatun balaga to kan mu zurfafa sosai sannan ka yi bayani akan ilmul bade almuhassinatul lafziya da almuhassinat alma'anawiyya duk ka yi bayani in ka gama da wannan baka gaba tafsiri ba akwai saura duka sannan sai ka zo ka ce to ma'anar ayan nan a jimlaci kaza ma'anarta kaza sannan ka kawo sabab nuzul in tana da na ayat sannan ka yi bayanin munasaba me alaka wannan aya da waccan da ta gabace ta akwai alaka ko babu wace irin alaka ce ya ce to haza huwa tafsiru to waye ne mufassiruna to yanzu da Allah wanda bai san larabci ba zai iya wannan wannan shi a tafsiri shi at-tafsiri duk abin da za ka yi wanda ba wannan ba musamman al-hikaya ba tafsiri ba hikaya an ce an ce an ce an ce an ce kai ba ka da komai hikaya ake kiransa sai ka yi wannan to sannan za a kira abin da ka yi tafsiri an ta nufassir to shi sakamin wannan sai kawo ulum guda goma sha biyar da suka zan wajibi ga duk wani wanda yake son ya fassara aya Allah aga akwai aiki ilimi goma sha biyar akwai mafi yawanci zaka ga ulumul arabiyya su suka fi yawa guda tara shine nahau shi labudda min sarfu sannan al-ishtiqaq sannan ilmul bayan ilmul ma'a ilmul bayan na'am ilmul ma'ani sannan ilmul bade sannan ita ce ai balagat ita ce balagat kai ku ita ce balaga sannan ilmul arus sannan ilmul kafiya wannan a iya ilimin larabci kenan sannan alfiqhu wa usuluhu sannan alhadisu wa usuluhu alhadis wa usuluhu sannan asbabun nuzul na aya to haka yi ta kawo su haka yi ta kawo su su za su taimaka maka ka iya gane abin da Allah ke nufi shama duk wanda ya fassara alkur'ani wa kullu man fassarahu bi duniya fa dakhilun fi ma nabiyuhu naha duk wanda ya fassara qur'ani ba tare da wayannan ulum ba to ya shiga cikin abin da annabin sa ya hana cewa dan ra'ayin sa yake bara ko ba ra'ayi bane ra'ayi ne ita ma hikaya tana da sharadi dole abin da zai hakaito sai ya tabbatar da cewa ya fahimce shi kakka hakaito abin da baka gaba fahimtarsa ba kuma ka hakaito abin wurin wanda an yadda da shi malami ne in ba haka ba kaga ba ufa talib wal matalub to akwai aiki a kanmu to ya bi wannan gaga ina tafsiri ke waka tafsiri ai akwai masu tafsiri akwai waɗanda su zaka kai su sama kace suna hikaya to su ne waɗanda su zaka yi kiran su malamai a yanzu Allah ya sauwaka to saboda haka dole ayi li'irabi la ma li'irabin da malamai suka ce an kyamata a tafsiri ayi shine kawo ilal al-ilalun nahawiyya su ne abba a son a zurfafa a cikinsu in ka zo ga matsalar na hau kai ta kawo sibawai ya ce kaza al'akhfashu ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai ta kawo wa'annan abubuwa a kai da ka zo yi irabi sai ka wuce shi wannan labar da min to Allah ya ba mu ikon gyarawa to shi yasa a muke son in Allah ya taimaka larabcin na mai ƙarfi za mu ɗauki biya uttawi sai musa don shi duk waɗanga abubuwa yana ɗabbaƙa su duka waɗannan ulum yana magana a kansu iya zo tafsiri to shi ne tafsirin da za ka iya karantawa kuma ka goge a ciki ka karanci balaga ka karanci nahau ka karanci sarfu ka karanci kira'at duka yana kawo ruwa wani ya karanta wuri kaza da kaza wani ya karanta wuri kaza da kaza amma sai nahawun ya fara gwabi ko sai abuha abuha eh hantsi kenan to shi ma yana daga cikin akhawatu kana ko yawa kada cewa abuha zaidun shi ma musafira haka akwai bariha akwai infakka akwai fati'a akwai zala to wayannan su hudu da ya kawo ƙarshe an samu nawa gaba ɗaya kenan hmm bidab alisa ba sosai to bari mu sake lizai yayi mu goge shakka kana sai bata fara amsa laisa zalla dama sai asbaha abha bariha infakka fati'a zala ka gara da hankali sa to su waɗanga guda hudu daga bariha da infakka da fati'a ya ce fati ne saboda wazani amma wannan yaɗin nan to hamza ake yi saba gare ta ko ba a yi mata ɗaya ga ƙasa sai a ce fati'a fati'a ake cewa sai zala to su bi na hawi na fiyin zil arba'a to su wa'yan nan guda hudu ɗin nan zil arba'a ɗin nan bi na hawi na fiyin su sukan zo ne sukan yi aiki irin kana idan suka zo tare da harafin korewa ya gabace su saboda su da'imin ba su tahowa sai tare da nafai kamar shi bariha misali za ka ce ma bariha zaidun ka'ima ba za ka ce bariha zaidun ka'iman ba su dole sai an hada su da da lafazin korewa kwa gani an fahimci wannan ko yawa wannan ya zo da alkura ya zo a ƙur'ani me Allah ya faɗa lan abraha al-arba hatta ya azana li abi to kaga lan abraha ko to ko yazo da ma ko yazo da lan ko yazo da la duk abu ɗaya ne saboda haka walan alaihi akifina banu isra'il kenan to kaga duk yazo da nafayi saboda haka ba dole sai ma ba shi yasa yace maka bi nahawi nafiyin eh in sun zo tare da korewa to haka shi ma in fakka in fakka wanda ya zo a ƙura'ani in fakka bai zo ba kada ya cewa man fakka zaidun jalisan sannan haka fate eh fate a kenan fate a zaka ce ma fate a zaidun ƙayyama wanda ya zo a ƙura'ani ko? tallahi taftau tazkuru yusuf gashi a qur'ani kuna jin tsoro eh to akwai korewa akwai takadirin abin nan la eh tallahi la taftau tazkuru yusuf an fahimci wannan ko eh dama ya halatta a shafi harafin nafi amma kuma akan kaddara shi kamar yadda ya zo a wannan aya haka zala zala shi ma zuwa ƙura'ani hmm? babu shahid wala ya zaluna mukhtalifina a gani wala ya zaluna so ina misali ko ita ɗai ce yawa wala ya zaluna yi ƙatiluna ba shi Allah to waɗanda guda hudu kusan dun ba da su ɗaya duka kusan ma'anarsu ɗaya duka abin da suke ishara a kansa ko suke bayyanawa shine abu kaza bai gushe ba bai gushe ba bai gushe ba sau haka in ka ce ma bare ha zaidun ka'iman haka za ka yi cewa man fakka zaidun ka'iman ma fati a zaidun ka'iman ma zala zaidun ka'iman duk ma'ana ɗaya ce kawai abu kaza bai gushe ba yana nan yadda yake to su dole sai sun zo da nafai ko dai ma ko la ko lan kamar yadda muka ji wasu misalai da muka kawo waja'izun fil kulli tawsitul khabar wa sabquhu zawati ma la laysa ko dar to yace waja'izun fil kulli dukkanin waɗannan da aka ambata guda goma sha uku ɗin nan da muka da muka karanta a yanzu to ja'izi ne ma'ana halatta ne shine tawsitul khabar shine labari yazo tsakiyar tsakiyarta da kuma ainihin sunanta tunda asali suna zai zo tsakiya ko misali in kace kana zaidun qa'im kaga zaidu shine mi to ya halatta shi labari ya dawo tsakiya an gane shi kuma sunanta sai ya koma ƙarshe saboda haka zaka iya cewa kana qa'iman zaidu ya halatta a komai bane tunda qur'ani yayi amfani da wannan ko hmm wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin a gani haqqan alaina nasru asala abin wa kana nasrul mu'minin haqqan alaina amma sai ka gabatar da haqqan eh sannan nasru al mu'minin to wannan ya halatta tawsiqul khabar kenan asali al khabar shine an yu'akhkhar amma ya halatta kuma a kawo shi tsakiya kun ga aka san inna shi inda cewa ila eh sai isa suna yi abubuwa guda biyu lazzarfu wal munjarru sai in jarafi ne inna fi dari zaidu to haza jaiz an gani tunda jarun wa majrurun amma inna zaidun qa'iman haza la yajuzu to sabanin kana da yan uwanta kuma dukkanin su shi yasa ya ce maka wajaizun fil kulli tawsitul khabar eh a kawo shi tsakiya shi labari a dauko shi daga ƙarshe a kawo shi tsakiya kamar yadda muka bada misali sai ce abu na biyu kuma wasabquhu zawati ma yace dar can wancan na ƙarshe shi khabar akwai abin da ya kamata ya ambata bai ambata ba ga amma wannan magana tashi kuma tana ishara akan wannan bayan ya halatta ya zo tsakiya kuma ya halatta ya zo farko ya gabaci ita kana din da yan uwanta kuma ya gabaci sunanta duk ya halatta duka ya halatta za ka iya cewa misali jalisan kana zaidu jalisan kana zaidu haza ja'iz fil arabiya ba laifi kai ba ko kuma wasiqan bika la azalu amma in ka zo da laba ma ba za mu yi magana akan su zawatun na faidin nan guda hudu wayanda ake korewa da ma amma dai ya halatta kamar faɗin wani wani adibi ko wani mawaki za a ce lokacin da yana son wata yarinya wata mata to bayan yana son ta sai kamar tana karkata zuwa ga wani ba shi ba to sai abin ya dame shi ya bata mai rai duk sanda ya zo wajen hira to sai ga canjin abubuwa shi ne sai yake karanta wasu baitoci yana sukan wancan a bakaice yake cewa da ita sali in jahilcin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an jahilun alimun wa jahulu sali in jahilcin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wa jahulu in baki sani baki je ki tambayi mutane da jahili da malami ɗaya ne shi ba wai shi malami ne saboda haka to yaya za a yi ma ta zo ta nemi wulaƙaci zama wai wancan jahili ne abin da zama yi gari ko yanzu to wannan tawsidul khabar anan shine sai kawo sawa'an wanda shine a khabaru laisa sannan ya jinkirta alimin wajhu an gane wannan ko to da ya kawo wannan ya kamata ya kawo wancan na biyu kamin ya kawo wannan matsala da yake ita ce ta uku shine ismu din ismu kana din ya gabaci kana din kuma ya gabaci sunanta kamar yadda muka bada misali jalisan kana zaidu jalisan kana zaidu to in kai wannan larabci ya halatta to amma banda zawatu ma zawatu ma waɗanda ya ce maka ana sa musu ma kamar dama ko sannan akwai bariha akwai infakka akwai fati'a akwai zala e, waɗanga guda biyar su bai halatta khabar ya gabace su ba misali baka cewa jalisan ma dama zaidun eh wannan bai yaba ko kuma qa'iman ma bari ha zaidu shi ma wannan bai yaba wannan zawatu ma kenan duk wanda ake kawowa da ma to labarin ta ba zai gabace su ba amma waɗanda ba su da ma ko kuma an kawo su zawatu din amma ba da ma ba kamar wasiƙan bika la azalu to wannan ya halatta tunda la kace ba ma kace ba eh abinda bai halatta ba wasiƙan bika ma ziltu to wannan bai bai halatta ba sai ce shi yasa ya ce maka wasabquhu rigayan shi khabaru din nasu zawati ma ma'abuta ma dar ma'ana dar haza wannan cuta ne cuta ne a arabiya bai halatta ba bai halatta ba sai dai ka bar shi ko ya yi tawassuɗi ko kuma ka bar shi inda yake an gani yawwa kana cewa ma zala jalisan zaidu haza jaiz ko ma zala ma zala zaidun jalisan to wannan fuskokin guda biyu su kaɗai suka halatta amma jalisan ma zala zaidun to wannan la yajuzu shi yasa yace maka bar wannan cuta ne a arabiya ma'ana haramun ne amma la laisa banda laisa ita akwai sabani wasu sun halatta cewa khabar ɗinta ya gabace ta da ita da sunanta wasu kuma malamai sun ce a bai halatta ba eh to shi sai ya ɗauki ƙaulin waɗanda suka ce ya halatta shi yasa ya isa sina'i ɗinta la laisa eh ita ya halatta misali ka ce mi a kawo misali laizal birra wannan tawassutul khabar ne yayi laizal birra an tuwalli wanda ya gabata mu kawo shi ko yawa tawassutul khabar ne albirra nan shine khabaru laisa muqaddam an tuwallu wujuhakum wannan jumla ne ita ce ismu laisa fi mahalli rafi to inda muke nema yanzu inda khabar din ya gabace laisa da sunanta shi zaka kawo mana ka samu a qur'ani ne eh eh kai shi nan walakin Allah laisa bi zallamin lil abid to ina khabar ina khabaru laysa hmm ai bi zallami shine khabaru laysa a gani sunanta kuma shine ad-damir alladhi yaudu ila ismi jalala kaga tana nan akan asali a dai ƙara kawo wata laysa to ina khabar son aka yi khabar din ya ka fara ambata khabar din sannan ka ambaci lesa kuma ka ambaci sunanta shi ake bukata eh ko da larabci ne ba ko da larabci ne za ka yi ba matsala a'a Na'am. Kowa ya shi. Hmm? Hmm? Na'am. Ya jalisu. Leza. Sai ya jalisu fi'ili ne ko? Fi'ili ne ka fara gabatarwa. Ya jalisu inda hu. Inda hu kuma zarafi ne. Ya jalisu. laisa indahu kursiyyun to basara basara abin da ka faɗa da ba me ya bazara shi bala eh na'am kun yi shiru misali zaka iya cewa qa'iman ma lastu ya halatta asalinsa ma lastu ka'iman zaka yi cewa ka'iman ma lastu ni ba tsaye nake ba ba tsaye nake ba ko jahilan ma lastu ni ba jahili bane ai ma lastu jahili eh ya halatta jahilan ma lastu to ita laisa ko da akwai ba tare da ita ya halatta a gabatar da a gabatar da khabar akanta to wannan matsalolin suna da matukar mahimmanci don sanin su shi zai sa wasu lokuta in ka zo ga ibara ka gano ya za ka fassara ta tunda ana cin karo da su yau da gobe kana karanta hadisai kana karanta fiqhu da makamantansu ma alhijaziyya to sai ma wadda malaman nahu suke malakabi da alhijaziyya me yasa aka kira ta alhijaziyya saboda larabawan hijaz laraba makka da madina da ta'if su ake kira hijaz to su suna amfani da ita da aikin kuma irin laisa mun san laisa ko wadda muka yi magana to sukan kawo ta da siga irin ta laisa kuma ta yi aiki irin aikin laisa ma'ana ka shiga ga mubtada da khabar ta yi rafa akan mubtada sannan ta yi nasba akan labari to wanda ita ake kira ma alhijaziyya amma banda sauran kabilun larabawa su suna ilga'in amalin aikinta to amma su ma hijaz din akwai sharuɗa shi yasa yace wa fil hijazi ma ka laysa ma'baqa nafyin wa tartibin bila'in mutlaqa wa fil hijaz ga larabawan hijaz ma akwai ma ka laisa sun yi amfani da ita kamar laisa kamar da zaka ce laisa zaidun jahilan masala to haka zaka iya cewa ma zaidun jahila ma zaidun jahila amma ga sharuɗa sai sun cika sannan ne za ta yi wannan aiki sharaɗi na farko ma'abaka nafiyin ma'ana ma'abaka e nafiyin an shafe hamza saboda wazani ya zan korewar tana nan daga baya ba a zo an ɓata korewar mu da wani su lokuta za a zo a kore abu sannan kuma a kore korewa misali kayi nafayi kuma sai ka yi su sinayi misali ka ce ma kamal ƙaumu illa zaidan ko zaidun ma qamal qaumu illa zaidan ko zaidun ko ne kana iya fada to illa din nan da ka kawo ka rushe wancan nafai domin zaidu min alqaum to da kace ma qamal qaumu har da zaidu ya shiga to banda irin wannan nafai idan an ka sale shi to ma ba za ta yi aiki ba kamar fa da Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun ka gani to ai irin wannan maɗin shi amma tun da an ce illa rasulun to an ɓata na fayi shi yasa rasulun ɗin nan ba a mai nasaba ba ba ce illa rasulan ba duk da muhammadun ko marfu'un ne a'a nafayin yana nan eh kamar suratu yusuf faɗan matan nan annisuwa ɗin nan wa ƙulna hasha lillahi ma haza eh kuda bata mana qur'ani ma haza bashara zai a wannan babi ma haza basharan eh saboda haka haza din nan to ismu ismu ma ne yawa ma zaka ce hijaziya mabni ala sukun an gane ta'amalu amala laysa yawa hadha ismu al-ishara mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabaru ma ismu ismu ma sannan basharan shine khabaru ma mansub wa alamatu nasbihi fatatu zahira ala akhir to kaga shi ya cika dan ba kore ba ba cewa suka yi ma hadha kama wanda wance ya ce illa ba mu sani ba ko ya samu wata kira ko da shaza ce akwai babu to sharaɗi na farko kenan na biyu kuma watar tibin kuma a kawo su a jere shine a fara kawo ma a kawo sunanta sannan labari shi ma labudda min haza shar kun ga sabanin ita me laisa sabanin laisa tun daga shi mun kawo baiti fa laisa sawa'an alimun wajahu laisa albirra an tuwallu wujuhakum to shi bai halatta misali kace ma jahilan zaidun ba sai dai ma zaidun jahil ma zaidun ka'iman amma bai halatta ma ka'iman zaidu ba dole sai ka kawo su a jerance wannan sharaɗi ke sai an same shi bela'in kuma katta haɗu da in ita ma ɗin nan da ka shigar da in kuma aikinta ya lalace kun gani yawwa a a kawo ta kawai haka nan da gare ta sai sunanta sai labarinta kamar bada Allah ta'ala ma hunna ummahatihim ƙarya suke yi ba iyayensu ba ne su masu zihari ma hunna ummahatihim shi yasa aka ce ummahatihim ba ce ummahatuhum ba an gani saboda hunna wannan damir shine ismu ma marfu'un ummahati shine menene jam'ul muannas as-salim mansubun wa alamatu nasbihi الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث مثنى كيف يكون مثنى يا شيخ eh to idan babu in ka a shigo da in in an ka shigo da in larabcin sai ya lalace misali in ka ce a ma in zaidun to ba za ka ce jahilan ba wasu lokuta laraba na ƙara ta littaki ana kiranta in azza'ida in azza'ida misali ma in zaidun to jahilun zaka ce ba jahilan ba anan ma ba za ta yi aiki ba saboda ka shigo da ni da in mutlaqan kuma in in din nan bisa wawaitawa ta zo ne da ma'anar korewa ko ko ta zo ne da ma'anar nafayi da akwai sabani wurin malaman nahawu shi in ka ce ma zaidun ma in zaidun ƙa'imun shi in ɗin nan za'ida ce ko ta nafayi ce ka kawo adawatun nafayi ne guda biyu ka kawo ma sannan kuma ka kawo in to akwai saɓani wurin malaman nahawu wasu ce ta yi tara da ma saboda haka ita ma korewa ce wasu kuma suka ce a'a za'ida ce littaki an zo ne don a ƙarfafa korewarsu to amma in ta shiga to za ta hana ma akan aiki kenan sai dai ka ce ma in zaidun ƙa'im ma in zaidun jalisan ma jalisun ma in zaidun ƙa'imin haka sai ka yi watsi da da aikinta kun fahimci abin da ake nufi a wannan lokaci ma mulgatun ce la amala laha saboda haka zaidu anan shine mubtada yana nan mubtada dinsa qa'imun ko jahilun ko alimun shine habar dinsa shine labarin sa to shine abin da yake faɗa wa fil hijazi ma ka laysa ma'baqa nafyin wa tartibin bila'in mutlaqa saboda haka in din nan kowace iri ko nafiya ce ko za'ida ce to wannan ita malamai suke kira ma alhijaziyya kun ga ta zuwa qur'ani hmm so nawa ta zuwa qur'ani na malamai sun sun faɗi adadi malamai sun faɗi ko so nawa ta zuwa qur'ani na'am so nawa ai bai gabata a ce tilawa kawai kake yi ba ai ba za ka har da ba za ta zamo ingantacciya ba dole sai ka rike abubuwa hatta alkalimat idan an ce Allah lafzul jalala masalan to ya zo so ka to ma alhijaziya wuri nawa ta zuwa qur'ani yanzu mun kawo biyu kacal ma haza menene basharan ma hunna ummahatihim to saura me wasu kenan ne eh a ba ta ciki shi salaka ai fi'ili ne ana magana mubtada da khabar al mubtada da khabar su ake bukata ai eh a ba ta ciki ustaz inda ma an gace ko sannan an ga ce yanfadu to yanfadu menene ai mun yi bayani akan al-mubtada da al-khabar to su ake bukata to kowa ya je ya tunani sannan a samu mana wuri nawa ta zuwa qur'ani ma al-hijaziyya sannan ma kashi nawa ce a larabci ma kashi nawa ce shi ma duk malamai sun ambata ma dai da irin wannan siga ma nau'i nawa ce a larabci gaba daya bayan jaziya ɗaya ba ce kun yi shiru na'am to ka kawo guda tsora bi an samu bi tsora wace amma kawo misali inda ma ta zo ismul mausul ko karatunmu na wancan satin mun ba da misali wa atainahu min al-kunuz ma to ai ismul mausul ce na'am to ina wata ma akwai annafiya akwai annafiya ma nan sakh min ayatin nafiya ce shi ne ma'anin na kai ɗaya ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi to ina mun samu uku kenan al-hijaziyya sannan ismul mawsul sannan an-nafiya nan al-istifhamiyya to ina misali ina misali istifhamiyya eh ma salakakum fi saqa jayyid to ina wata ma ambace wata dazu cikin karatu a suratu maryam المصدرية الظرفية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما أدمت حيا sun gare? na'am? ya shek na'am? ha? tono mun ka samu yanzu a sun yi hudu ustazu kai ji tsoron Allah na'am? hudu? to lizazin da gace hudu ne in sun ga zan biyar to sai ka kawo ta shidda amma in hudu na in yahi ma ta biyar ma alhijaziya ita ce ta ɗaya ko ismul mausul ko sai annafiya alistifahamiya almazdariya azzarfiya to kawo mana ta shida eh to sai wace ibn hisham ya kawo su a cikin mugunin labib mugunin labib an kutubil a'rif ya kawo adadin su ya kawo wuraren da magana an nafiya nafiya ce innama innama ta gaba mata amma kuma ana ana iya sata tana iya shiga mai bayani akan ta a wancan satin abinda suke kiranta alkafa li'annaha takuffu li'annaha takaffu inna wa akhawatiha anil amal innama ilahukum ilahun wahid to sun zamo shida ke alkafa kafa to inna ke to sai wace ma na fiya ce ya shi sun kare muna son ku zamo larabawa fa na'am istiqra'iya wajen irin ma istiqra'iya istikirariya wace ba istikirariya ba wani misali to kawai misali ya yi sai misalin ka shine tabbatarwa ya yi na'am mhm mhm akwai ma azza'ida ita ce ba ku kawo ba duk da alhassan a kira ta asila ma asila ma asila kama alƙari'atu malƙari'a malƙari'a to wannan suna kiranta asila ba wai tambaya ake yi ba ta'akidi ake yi ƙarfafawa ake yi na shi maimaita suna alƙari'a ne littaƙari don a ƙwanƙwasa zukatanku ba wai alƙari a malƙari a ake ne ba shi ake nufi ba yi su fahimi ba ne eh to abubuwa abubuwa dai sai a hankali na sannan irin su alhaqatu malhaqa wannan ita ma sila ce ba nafiya ba istifhamiya bace ba tambaya ake yi ba domin abin da zai tabbatar maka wannan an ambace ta kuma aka sake maimaitawa ya za a yi istifhami ba da isbat bayan ka tabbatar da abu kuma ka dawo kana tambayarsa wannan hankali na ɗauka? kai shi yasa aka ce ai za a sa tafsiri ko kowa ya sanya ake tafsiri ko ba gaba yanzu dai mun samu ma nawa mun samu bakwai malam yana yawan rage muna aiki mun samu bakwai ko na'am duk da ita ma alhijaziya wasu na kiranta da annafiya amma dai shi ibn hisham ya rarrabe ya ce a kawai a kira ta ma alhijaziya saboda ma'anarta ma'ana ce irin ta laisa domin ma wadda ake kawowa ta korewa galibi za ka gabata irin wannan aiki to tun da ta kaɗai da wanga aiki to ya kamata a ce tana da nata suna ita kaɗai yanzu ma nan sah min ayatin kaga wannan nafiya ce jazima aikin ta daban ko ba haka ba ma haza basharan ita ma nata aiki daban abin da ta shiga a kansa daban shi yasa suka ce to a barta kawai ma alhijaziyya so da haka muna da bakwai sun kare jinsiya babu ma jinsiya Allah ya taimaka insha Allah abubuwa dai suna suna tafiya eh an shiga Qur'ani za ku yi ta ganin abubuwa to shi yasa in dai baka san ulum na arabiya ba kace zaka fassara Qur'ani shirme zaka sai kai ta dora abubuwa ba ba mahallin su ba mahallin su ba to haka abubuwa ke ta tafiya ko to na'am laihin wayanda suka koya muku ne tunda su su abbas ana nan ba daina ba ke kila laihin malaman da suka koya na ko to abubuwa akwai tashin hankali to amma kun ga wannan hanya ita ce ta gyara ne tunda ko yanzu kun ga muna fa'idantuwa a hankali a hankali ana dan ba mu makamai wayanda za su taimaka muna in mun zo fassara da kaga ma sai ka san wace iri ce da kaga kana sai ka san to wannan shi zai taimakon ka sai ka gane alkur'ani kuma ka gane larabci yadda yadda ya kamata akwai ayoyi ba ni son muna shiga cikin alkur'ani sosai na fi son inda tafsiri ake yi to nan za mu yi ta kawo gyare-gyare amma yanzu da ba tafsiri muke ba sai dai a ɗan dinga haskakawa amma akwai fassarori da dama wayanda ba haka Allah ke nufi ba wannan duka ya shiga cikin aliftira wa alallah aliftira ibn al-qayyim a littafinsa alamul muwaƙi'in rabbil alamin ya ce duk sanda ka ce Allah ya ce kaza saɓanin yadda shi Allah yake nufi ya ce to ka yi ma Allah ƙarya ka shiga cikin waman azlam mimman iftara alallahi ka shiga ciki fa haka ya faɗa to kaga sai a hankali duk abin da za kuma wannan ya ce ko da aya ce za ka ja ka fassara in dai fassara ka ta saba manufar abinda shi Allah yake nufi to kuma wannan ya ce ka iya cewa jahili ne misali to jahilci anan ba uzuri ba ne da Allah ya bada ka'ida wala ta kafu ma laysa laka fas'alu ahla zikiri wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun to a gani wala taftaru ala allahi alkaziba ko ba haka ba to don me da za ka kutsa ka ce kai dai dole sai ka yi ba dole sai ka yi tafsiri ba idan al'akhdari ka iya ka koyar ba dole sai ka yi tafsiri ba duk da ba ma tafsirin din za ka yi banna ce za ka yi tunda duk abin da ka karantar sai ka yi defendin din shi gaban Allah tun ranar da ka fara karantarwa hakan mutu duk abin da ka karantar sai ka kare kanka a gaba daga akwai aiki ko iso da ka bu mu tashi tsaye mu gyara na'am na'am to a saurara a saurara lokaci da ta kace Na'am.
irin su gobe haka ma.
Na'am.
Sai ka gaishe su an ka karanta shi su.
Mm.
Malam to yanzu malam kamar bari bari za su yi gobe.
Ah. Tunda ba su ya ba dole su bari ba. Su ma su koma makaranta. Ba shi kenan ba. In ko kana son dole ka karanta sai ka yi koye in koyar. Sai ka ka nemi malami in ka ɗauko in ka je sai ka kasa kashi uku ka ba su kashi guda. Eh don don ka ka a cin mako? in ka ba da abin da ka ɗauko ya akwai matsala to ranar da malami bai samu karantar da kai ba kai kuma ɗalibanka sun zo to ya za to ya za a yi da Allah ya sabaka to haka abubuwa ita tafiya saboda haka sai mun tashi sai mun gyara na'am hudu ma guda takwas ne to amma sai sai kun kawo guda eh sai a yi ta yawo cikin alkurani alalaban muna ita tana nan cikin kurani dukkanin mama din nan aka samu ha kullu ha dukkan sun zo warai kuwa warar fil qur'an sun zo a qur'ani eh to sanin wayan ga abubuwa gaskiya yana taimakawa wajen yadda za ku ga malaman usul fiqh in suka zo sukan ware babi su kawo adawatu wayanda malami mujtahidi yake da bukatuwa zuwa gare su to anan sai kaga an koma na hawa kuma ma dinnan ana kawo su irin su in da makamantansu sau za su zo wajen hukunci in baka san hakikaninsu ba sai su rikitar da kai sai su rikitar da kai sai ka fassara abu saɓanin yadda yake saɓani yadda yake kamar da taɓa ba ku misali wajen radiyallahu anhu wa radu anhu me ya fasara shi eh aga ba larabci an an ka cewa an duk da muna ciki al'awamil ko zai bayani akan ma'anonin an tafilul mujawaza an gane kaza ya ketare kaza kaza ya ketare kaza ko baka gane ba misali ika ce jalastu an yamini zaidin me me ma'anarsa a eh a na zauna kusa ga daman zaidu jalastu an yamini zaidin ba jalastu yamini zaidin ba ba haka kace ba an yamini zaidin ba yamini zaidin din ka zauna ba an gani gaba kaɗan an ƙetare duk inda ka ga an tashi goto abinda take fa'idantarwa kenan to shi Allah da ya ce radiyallahu anhum me yake nufi mi Allah ke nufi yadda Allah ta ƙetare su? to ya ke nufi kusa? kenan ba ta tare da su da abin da aka ce eh to kuka suna da sai mun tashi tsaye mun yi gyare-gyare ko? to amma a bari sai mun zo karatu a wami can za mu yi bayani dan sau da aka karatun mu na awamin zamu zamu kai gare ta insha Allah Eh, to can zamu yi bayani ni wannan aya take nufi da ya fassara ta Allah ya da za a yi bayani tun da yanzu dai ga alamu kawai ba a san ma'anarta ba hmm? na'am ba ka zuwa awamilu da wala a karfi nan ba ta za a cikin guru Eh, can can muke son mu yi karatu a yana daga cikin fa'ida al'awamil wallahi zai amfani mu kwarai da gaske zai taimake mu game da gyara fassarori da yawa na hadisai da ayoyi da makamantansu ce wallahu musta'an Allah dai ya ƙara mana ilimi mai amfani amma abubuwa sai a hankali na'am na ce gaskiya kamar yadda ka faɗi eh Na'am.
ka ko karatun da aka yi tsakanin jerin da na wancan na awami na'am to duk dai wanda ya dan tsaya bincike ne zai tabbatar da kansa akwai
bawon gaya ma- ma'ana biyu dai ce ya fi ambata to abubuwa ne shi yasa ne ce muku mutane ba su karatun larabci sai ana mamaki ana ta mamaki in an ce ba a karatu mutane sai su ce an raina su to ka zo ka yi karatu sama sama ba din nan tana da ma'anoni goma sha wani abu kai kila guda ɗaya ta ka sani kuma saboda zalunci wannan ma'ana ita ce za ka yi ta bata ka yi ta bata duk inda haganta haka wannan ya zan hauka ya zan hauka to amma mun tashi tsaye muka yi karatu sai abubuwa su sai su yi sauƙi da abinda na kuma yawwa to ka gani musamman wannan kaga zai taimaka muku tunda mafi yawancin ku na fahimci karantarwa kuke yi. to ka gani to shi yasa wannan karatu ya fi dacewa da ku saba ga kowa eh to sun ce abubuwa sun yawa kullun karatu kullun karatu to in ba ai karatu me za a yi ni ban san abin da za a yi ba ni ban san komi in ban da karatu Eh? abubuwan ma ta takaitawa ake yi. akwai littattafan da ya kamata a ce ana kun ga ana dan tattare abubuwa ko yawwa to amma ana yi ana tafiya ne zuwa gaba za a dinga sharhi muwassa eh insha Allah ta'ala to ana fata dai Allah ya ƙara mana lokaci da kuma lahiya kuma a yi taimuna addu'a gaba ɗai Allah ya ba mu ilimi na ƙwarai ya sa dai kamin mu mutu dai ko ba mu zama malamai mu zama kusa ga malamai ran tashin kiyama sai Allah ta'ala ya yi mana rama a dalilin wannan domin ko niyya kasa kuma kana nema to ko da ka mutu baka zama malami ba to wannan niyyar za ta sa ka ka zama cikin sahun malam amma wani sharadi in ka mutu kana karatu lokacin ka ne ya bai kai ba ko ba haka ba eh to wannan kenan fata dai da Allah a dinga muraja'a a dinga muraja'a Kus- kun ga ana littafai kusan goma sha wani abu eh to shi yasa wani ya ce min hoshi kwakwalwa ana ɗauka wayan da abu nace "A, to ba kwakwalwa ka bashe su ba ai kwakwalwa ka bashe su to abinda kwakwalwa ke bayarwa kuma ake cewa kwakwalwa ba ta dauka kaje ba la buta la ko bambanci a wala ba bambanci to Allah ya je baka za mu takaita a nan. eh insha Allah sai wani sati za mu ci gaba akan af'alul muqaraba af'alu mukaraba saboda haka insha Allah wannan karatu an kama ne sai mutuwa inda kun haka karatu ya yake to babu rai insha Allah amma in dai akwai rai to za a ci gaba duk littafin da aka sauke wasu na nan Najira duk wanda aka sauke wani na nan Najira saboda haka a zare damtse eh, ba lokacin da za a bar karatu eh yawwa to mu ma karatun muke yi shi yasa roƙo nake a yi hutu ni ma in gudu ka a cin min ni ma in je in kwaso ko to Allah ya taimaka Eh, duk da wani yana ta yana addu'a wai shi kada Allah ya sa hutu ya ƙare to kaga wanga ban tare da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته